إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يدلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته safiyar lahadi 22 ga watan rabi'un al'awwal hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama shekara 1442 wanda ya dace da 8 ga watan Novemba shekarar miladiya ta 2020 wannan shine darasi na 17 cikin jerin giyar karatuka daga littafin Sharafu Ashabil Hadith wallafar al-Imam al-Hafiz Abu Bakar Ahmad ibn Ali ibn Thabit al-Khatib al-Baghdadi rahmatullahi alaihi wanda ya rasu shekara ta ɗari hudu da da sittin uku bayan hijira annabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama wannan littafi na shi na sharafu ashabil hadith yana bayani ne akan darajar malamai da ma'abuta da mazowa ilimin hadisi Allah ubangije saka mashi alkhairi za mu tashi inda malam yake cewa babu man qala yanbaghi lirrajuli an yukriha waladahu ala sama'il hadith babun da ke bayani akan maganar wanda yake cewa ya kamata mutum ya tirsasa wa ɗan shi ya tafi makaranta koyon hadisi yadda ake kai 'ya'ya makarantun boko makarantun hadda makarantun islamiyya wurin koyon sana'o'i da duk harkar da ake tunanin za ta amfane su a nan gaba a rayuwa ko to ya fi dacewa a kai su domin su je su koyi ilimi yanar kuna wani jujjuye eh? eh? baya ne? so ya haka su babu mene? shafi nuna to bismillah wa ni'mal wakil anya ko malam haka ne eh yawwa ni dai nan na san na tsaya sai aka tsaya daidai na ta faɗa min faɗa min lambar shafin shafi na tamanin man ja'ala تقريب الأحداث سماء الحديث طب. أنت متأكد هكا يجي وانا بياني ديك هكا يجي تتفقون معه تنا جاء ابن ناكاس تناواني غباء دي سين eh ku ba ku bi malam ba ruwanku kun ji daɗi dan wannan waya da ake amfani da shi ta datan nan 10 MB ba za ka iya ko da ta matakka ce ka saka ka jibi malam yanzu dai ina ne tukuna ta rago ɗin ku raba mun hankali ba an ce da rago sha abinci ka je shafura ka je gona ku yi ce kuna raba mun hankali shafi na tamanin yanzu dinnan mun karanta shi malam gaskiya ban iya tunawa ba wallahi sam saboda ni na san na saka alama kuma a nan na ga alama ya salam to bari mu bari mu bari mu bai fi mun maimaita ba ai saboda wallahi kwakwalwata ta kasa tuno inda kuke faɗa din na kasa tunawa sam Allah ya sa kan shefa alkhairi bari mu ga sai mu yi shi sama sama har mu iso inda 81 eh 80 ne taqribul ahdafi fi sama'il hadith nan ne to shikenan Allah ya samu dace babu taqribil ahdath fi sama'il hadith yadda kuka ce din babun da yake bayani akan kusanto da kusanto da al ahdath yara matasa kanana masu shekaru fi sama'il hadith in ba a je makaranta hadisi a jawo su a zo da su a kusanto da su wurin malamai don su samu albarka su samu ilimi malam yace عن مسكين ابن بكير قال مر رجل بالأعمش وهو يحدث فقال له tuhaddithu ha'ula'il sibyan wani mutum ya wuce ta gaban al-a'mash Suleiman bin Mihran al-a'mash rahmatullahi alaihi inji miskin ibnu bukair kenan Abu Abdurrahman al-Harrani wanda ya rushe ta 198 bayan hijira da Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya daga cikin rijalul jama'a yake cewa wato wani mutum haka ya wuce sai ya ga al-a'mash babban malamin na al-a'mash ya kasance yana yana yana koyar da yara hadisi sai ya ce mishi ah to hadisu haula isbiyan yanzu nan sai ka dinga koya ma waɗannan yara ɗan ƙanana kana ɓata lokacin ka babban malami irin ka kana koya musu karatu faqala sai a amashe ce mishi haula isbiyan yahfazuna alayka dinak waɗannan yaran da kake gani nan gaba su za su kiyaye maka addini zan shi da mu a amashi baya barin sai ta kwana za mu zo mu ji labarin shi a ran gaba wata rana sun taba fita shi da malamin shi Ibrahim an-Nakhai malamin yana da makanta shi kuma yana da dindimi to sai yake ce mu sai malamin ya ce mishi kaga abin da zamu yi kai ka ba hanyar ka daban ni na butawa daban kar mu tafi aga kamar makaho da mai dindimi suna jin juna za mu ba mutane dama su ta surutu sai ce a riga ta malan suka yi surutu suka gulma mu shikenan kawai su kwashe zanubin ma ya ce a'a ya ce na fi so ahabbu ilayya an yaslimu wa naslima na fi son su su tsira kuma mu tsira ba wai mu halakar da su su mu ba su dama da za su gulma mu su halaka ba shi ko Ahmad ba ruwan shi suka gulma su suka jiyo can ta matse musu to shine yake cewa a okay sai inda muka abin nan din ko babu man kala yanbaghi lirajuli an yukriha waladahu ala sama'il hadithi an abdullahi ibn daud kala abdullahi ibn daud yanbaghi lirajuli an yukriha waladahu ala sama'il hadith abdullahi ibn daud al-khuraibi kenan al-khuraibi babban malamin nan wanda yake da yawan riwaya shi ma daga amash rasuwarsa shekara ta 213 abu abdurrahman mutumin kasar kufa ne shine yake cewa ya dace ga mutum ya tirsasa wa dan shi ya kai shi makaranta ya koyi hadisi don abu ne wanda zai mishi amfani ka abin shi yayi gaban kanshi don baya so ko don yana jin wahala ko don akwai kunci abin shi bai koyi ilimi ba wa kana yaqulu kuma yakan ce laysa ad-dinu bil kalam innama ad-dinu bil athar ai shi addini ba da surutu ba da ilmul kalami ake addini ba ana addini ne bil athari da hadisai hadisai su ake addini da su wannan magana an ruwaito ta anan kaga daga shi a Abdullahi ibn Dawud al-Khuraibi sannan a cikin Hilyatul Awliya ta Abu Nu'aymin ya ruwaito daga malamin wannan bawan Allah wato daga Amash din kenan da shi da Ibn da shi da al-Imam al-Baihaqi a cikin Shu'abil Iman da da Imam al-Baihaqi da Abu Nu'aymin su su ruwaito maganan ne daga daga malamin shi al-Khuraibi sai zama kenan al-Khuraibi ya ji wannan magana daga Amash kuma shi ma sai gamsu da ita sai yake fatawa da ita ko yake ba ɗalibai shawara da ita ko kuma wata ranar da ya zo faɗe cikin gaggawa sai bai danganta ga malamin ba wannan abu ne mai yiwuwa babu man ta'allafa waladahu ala sama'il hadith to babu wanda kuma in kuma kai kokari ka tarsasa shi yaki ka kai shi yaki to kuma sai ka mishi dabara ka mai wayo ka lallabe shi ko mun gane kamar da ake ma yara za su je makaranta a basu biskit a basu kaza a kai su a mota a yi ta musu wayo dan dai a samu dai wal mu'allafatu qulubuhum ko zukatan su karba abin to su ma ana yin haka game da game da ilimi na hadisi qala ibrahim ibn adam qala li abi ya bunayya tulubul haditha fa kullama sami'ta hadithan wa hafiztahu falaka dirhamun fa talabtu al haditha ala hadha haji shi kuma ibrahim ibn mansur kenan Ibrahim ibn Mansur ibn Zaid yana daga cikin baban shi din sarki ne minista ne baban shi da da dan duniya ne yana harkar da ya ga dama yadda yayin sarakuna suke to wata ya taba zuwa farauta yana matashi ya je farauta ya ainihin wato kama wasu ya kama abin nan sa'alab kerkeci kenan ko to yana cikin tafiya sai ya ji ana mishi magana hatifan yadda uhu yana na cikin tarihinsa a cikin tarihu Baghdad ana mishi nasiha ana mai ana mishi wasiya aka ce masu malami masu bayani suka ce ana tsammanin kamar wasu muslimatul jinni ne suka mai wa'azi ya ji wa'azinsu to sai ya tuba labari ne shahararre ya kisarsa to wannan bawan Allah wanda ya rasu shekara ta 162 ne bayan hijira annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama faqihi ne daga cikin wato auliya daga cikin zahidai to shine yake cewa babana ya ce da ni ka je ka koyi hadisi ka tafi makaranta ka dinga koyi hadisi da hadisin da ka jiyo ka haddace to zan baka dirhami daya dirhami dirhami yanzu wajen naira dubu ashirin ne fa dirhami ɗaya na jin ya mafaka yana da yawa dai haka kudin to a ce da hadisi ɗayan ka haddace babanka zai baka dubu ashirin aga dole ka haddace hadisai tunda za ka iya sittuna da saba'una da mi'a har ka iya buhari gaba ɗaya kaga an taimake ka ko to ko yanzu ma ba haka ake ma yara ba in suka haddace aya kaza ko sura kaza malaman islamiyya ko iyayensu ana musu ana ana, ana yaba musu ana recognizing din abin da suka yi ta hanyar yabo da kyauta da takadiri haka ko a tara su ai abin nan wannan da yana shajja'a mutum akan ya koyi abin da ya kamata ya koya domin a ɗabi'ance ɗan adam yana son a yaba mushi ɗabi'a ce ta ɗan adam yana son yayi abu a yaba a ce ya yi kyau a yi kyauta a kai a yi ishada a yayata a ce ya iya kaza yana son wannan ya ce fatsalabtul hadisa ala haza a bisa wannan niyya ya koyi hadisi niyyar hadisi daya dirhami daya babu man zamma shiyukhal ladina lam yasma'ul hadisa babun da ke bayani akan wanda yake zargi yake aibata malamai waɗanda ba su iya hadisi ba malaman wani abu can daban malaman musulunci amma babu hadisi a cikin iliminsa to wannan abin zargi ne eh sai dai wani surutu ko labari ko wani fikihu can wani tsoron fikihu ko wani tarihi haka kawai ya iya ko je ne sarkin labarai babu inganci akwai irin waɗannan malaman da yawa yanzu zaka ga malami haɗibu lailin ne kawai tarkace ne a cikin kwakwalwar shi da ilmul kalami da falsafa da tarihi mara inganci da da khilafiyat da da da manzumat na na udaba'u da adabi da waye ya cika kanshi da hayaniya da yawa amma babu hadisai lafiyayyu guda ɗari biyar a kwakwalwar shi to kaga wannan malami ne zaka ji irin hukuncin da yake mishi shi da yake ci musu shuyukul kamari malaman dare malaman fira kasan a ƙauye akan zauna idan farin wata ya fito ayyamul bidi yan mata suna fira samari suna yi dattawa kowa a badala su ko to irin wannan zaka ga malamin malamin turmi yake ci mishi ko mai wa'azin turmi zai zo ya ta kissa iri daban-daban masu tada hankali to irin waɗannan shehunan su ne abin zargi ne ba sa iya wa addini hidima ba sa iya kawo gyara ko koya mutane ibada malam ya ce an abbad ibn musa al-khuttali al-khuttali qala sami'tu sufyan ath-thawri idza ra'a ash-shaykha lam yaktub al-hadith qala la jazaka Allahu an al-islam khaira al-khuttali yana da hadisi a cikin bukhari da muslim shi ma wannan yake cewa ya ji malamin su rasuwar su shekara ta 203 ne ya ji malamin su Sufyan ibn Sa'id al-Thawri ɗaya daga cikin a'immatul ilmi waddini rahimahullah yana cewa yace na ga Sufyanu malamin mu idara ash-shaykha in yaga wani malami lam yaktubil haditha malamin bai rubuta hadisi ba bai makaranta hadisi ba bashi da ilimi bashi da riwaya sai ya ce la jazakallahu anil islami khaira kada Allah ya saka maka da alheri wannan ka bata lokacin ka ne kana bata mutane lokaci sai mushi baka addu'a wato maimakon ya ci lokaci wajen koyan hadisi dan ya koya wa al'umma ya ci lokaci wajen koyan wata hayaniya kawai kuma ka lura duk irin waɗannan su suke kawo musulunci tarnaki domin a sauran jahilan gari da sauran al'umma sai su ɗauka malamai ne alhalin ko babu ilimin annabta a tare da su ilimin annabta kuma shine asar ɗin hadisi ɗin wani abi salihin tarasusi الترسوسي قال حدثنا أبو جعفر محمد بن عقبة الشيباني قال حدثنا هارون بن حاتم البزاز المقري قال سمعت عتام ابن علي يقول سمعت الأعمش يقول إذا رأيت الشيخ لم يقرأ القرآن ولم يكتب الحديث فاصفح عنه فإنه من شيوخ الكمر yace na ji malam a'mash yana cewa idza ra'aita shekha in kaga malami lam yaqra alqur'ana bai karanta alqur'ani bai san alqur'ani ba bai da alaka da shi bai haddace ba bai san fassara ba bai san istinbadin shi ba qur'ani na wani fage shi yana wani fage daban walam yaktub alhaditha kuma bai rubuta hadisi ba fasfah anhu wannan ka kauda kai ba malami ne zaka je ka zauna a gaban shi ba ya zama malam zilki ne wannan yace fa innahu min shuyukhil qamari malamin tsakar dare ne malamin farin wata kala abu salih qultu li abi ja'far sai na ce ma abu ja'far muhammad ibnu muhammad ibnu uquba kenan sai na ce mishi algafata malam ma shuyukhul qamari su wane ne kuma shehunnan farin wata qala shuyukhun dahariyuna yajtami'una fi layalil qamari yatazakaruna ayyaman nas yace wasu tsofaffin malamai ne da suka dade a duniya ga sunan haka sukan zo su zauna cikin tsakar dare idan ana farin wata su dinga ba mutane labarin yaƙe-yaƙe da rigingimu da tarihohi da al'ummomi da ƙasashe wala yuhsin ahaduhum an yatawadda li salati ɗayan su ko alula bai iya ba za ga wani farfesa ne na surutu ya iya shiga rediyo ya shiga jarida a kira shi taro ya bude taro da jawabi amma in aka zo sallah bai iya tsayo sallah ba bai iya alula ba bai iya iqama ba kai ko sallama mai kyau wani bai iya ba sallama wannan bai iya to wannan sune ake cewa shuyukul kamari ga sanan sun cika duniya yanzu kuma sune experts sune authority sune masu fada aji sune masana duk sanda za a yi wani jawabi akan wata harka su za a kira shuyukul kamari ne duk ga sanan ko ina abin tausayi jama'a kuma ana amfani da maganganunsu da abin da suke fada da ra'ayoyinsu da haka al'umma take ƙara dilmiya ba a so a ji wanda zai ce Allah ya ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce kuma kun san illar jama'a sai aka wayi gari malamai sun fara koyon wannan dabi'ar saboda ita mutane suke so kun lura da kyau malami ya zo wa'azi ko hudubar juma'a ko lacca sai ka ji kawai taɗi ne kawai da labari me kun yi mutane abinda Allah ya ce kul inna ma unzirukum bil wahyi ni ina muku wa'azi ne da abinda Allah ya aiko al wahyu shine qur'ani da sunna ko abin da ya kamata za ka yi wa'azi ka yi kenan za ka yi hudu juma'a za ka yi wa'azi za ka yi lacca za ka yi wa mata darasi faɗa musu Allah ya ce annabi ya ce ga abin da malamai masana magana Allah da masana magana manzan Allah sallallahu alaihi wasallam suka fasara wannan shi da shi ake karantawa babu laifi abu ga misalai ɗaya biyu a kawo wata kissa ko wani abu mai fa'ida amma dai ya zama itimadin ka akan maganganun Allah subhanahu wataala hadisan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ingantattu domin annabi sallallahu alaihi wasallam shugaban masu wa'azi da su yake wa'azi to amma da malamai suka kula mutane sun fi san irin wannan surutun unconsciously sai ka ji limami na juma'a ya zo yana hudu ba sai cika mutane da taɗi kawai da labari ba zai ja aya ba ba zai ja hadisi ba ba zai kawo maganar malamai ba kawai tarihi zaben amurka rigingimin kasashen waje abin da ke faruwa a kasashen duniya rigingimin jam'iyyun siyasa duk wannan jama'a bayi da gaske abin da ya kamata a cana mutane hudu ba juma'a kan shi ko wa'azi in ma har za a yi wa'azin to waɗannan abubuwan a kalle su ta fuskar da addini ya kalle su a zaƙulo nassoshi da ayoyin alƙur'ani waɗanda za su kayyafa wannan zantuka zuwa abin da ya dace kallin ka ɗauki fatawa ta ibn taimiya ka ga yadda ake aiki da ƙur'ani da sunna jama'a matsaloli ne na duniyar rayuwa da al'adu da zamantakewa da aure da magani da cututtuka da rigingimu da komai amma komai sai an zaƙulo abin da shari'a ta ce game da shi magana Allah magana manzo Allah sallallahu alaihi wasallam maganganun malamai masana magana Allah da magana manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to wannan yana daga cikin bala'in da muke ciki jama'a har sai ake gasa gane wane ne ke faɗan gaskiya waye ke faɗan surutu ku kuna fahimtar wannan jama'a to shine duk waɗannan shehunan da ake cema shuyukul kamar sune suka cika gari kowa kawai inda ka iya surutu kana da jur'a ka san yadda za ka yi ka ja hankalin mutane to shikenan ka zama malami wani ma daga kiristanci zai tsallake zai tsalla kawai shigo cikin musulmai shikenan ya zama malami dare daya da fasto ne yanzu kuma ya zama malami a cikin musulunci saboda zai iya bada labari wannan kaga koje ne kenan ba malami bane malam ya ci gaba da cewa babu man kala yanbaghi an yaktuba alhaditha ila hinil maut abinda ya kamata ka dinga zuwa makaranta kana koyan hadisi har ka mutu babu ranar graduation sai ka shiga kabari qila ibn al-mubarak an tambayi al-imamu shekul islam abdullahi ibn mubarak rahmatullahi alaihi wannan babban malami attajiri kuma zahidi ila kam taktubul hadith alga ta malam zuwa shekara nawa ne mutum zai gama karan rubuta hadisi ya dawo ya ce to alhamdulillah na gama na yi graduating na yi NYSC ko sai magana a ci kuma a cikin a ci moriyar ilimin ko qala la'alla al-kalimata allati anta fi biha lam asma'aha ba'du yace ni abdullahi ina tsammanin ta yiwu abinda ma zai amfani na a wannan ilimin har yanzu ba ban samu ba yana ci gaba da koyo shi kanshi ce har yanzu ina tsammanin ban samu asalin abin da zai amfani ni ba yana ina talalibe ne ina talalibe dan hala wani abu ne kwaya daya zaka aikata ko kai aiki da shi ko ka karanta ko karantar da shi zai kai ka aljanna to baka san wanne ne a ciki ba kamar da mai cin abinci manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa baka san wanne ne lomar da ke da albarka a ciki ba wanne ne za ta zama maka alkhairi wa za ta gina maka jiki wa za ta baka nishadin ibada wanne ne kuma da zai zama abin zubarwa da haka ka cinye har ƙarshe to haka zaka cinye rayuwarka har ƙarshe zuwa makaranta haka muke yi mu ba haka muke ba kowa da ya ji ya dan yi kwari ya dan ji kwando shi kashin bayan shi ya dan tsaya shi kenan shi ma musamman yanzu zamanin nan da kowa yana iya rahoton kansa ka san da ba a jin labarin sai wanda aka rama a ji labari da ake jin labari yanzu ko kowa yake so a ji labarin shi za a ji labarin shi waya kawai za ka nema ka buɗe account kama ka dinga zuba duk abin da kake a wajen shikenan duk duniya za a san da kai Allah shi kyauta malam yace wa anil hasan ibn mansur al-jassas qala qultu li ahmad ibn hanbal ila mata yaktubu ar-rajul al-haditha akramaka allah aka tambayi malam ahmad ibn hanbal allah shi gafarta malam izuwa wani lokaci ne ya kamata mutum ya rubuta hadisi qala hatta ya muta har zuwa ran da zai mutu mun ji ran da muke ba da labarin Muhammad ibn Jarir tabari yana kwance a gadon mutuwa sai wasu suka zo gaishe shi sai ana tattauna mas'ala ta ilimi sai aka faɗo ta kadiya da yaji ta burge shi sai ya ce ku daga ni da kyar aka daga shi ya zauna aka jingina masa fulo sai ya dauko takarda da tawaddarsa sai aka ga yana rubuta wannan abun a takarda aka ce alaga ta malam kai da kake cikin halin rashin lafiya me za ka yi da wannan ilimin yace na fi so na gamu da Allah alhalin na san wannan karatun akan a ce na jahilce shi ma'ana har suna gadon mutuwa haka suke al'imamu shekul islam ibn taimiyya ya rashin lafiya ya samu wani ciwon kai mai tsanani kamar yadda ibn abdulhadi ya bada labari sai aka kai shi asibiti likita ya ce mishi to abin da ya kamata kai shine ka daina karatu ka samu ka huta likitan ma ya shigo ya same shi a wadin asibitin ne yana karatu ya ce kaga wannan abin da kake shi ke zama ciwon kai ya ce to ai wannan ko ba zan iya bari ba ciwon kan nan sai dai ya tayi ko kuma ko ni ko shi kawai ce ko ni ko shi ba zan iya bari ba to haka malamai suke da kamar yadda misali yanzu zaka ga yan kasuwa haka suke kasuwanci har su mutu babu wani dan kasuwa da yake tana akwai ranar ritaya ko yana kwance a gadon asibiti ko yana police station ko ya je kotu ko yana bacci ko ya tashi duk sanda aka kira shi a waya wata mas'ala ta wani ciniki ko wani transaction zai bada amsa zai ce ayi kaza ka ayi kaza aje an su kudi a ko kaza to bari in tura muku kaza zai to amma mu sai zama ba haka muke ba mu da ake cewa ɗaliban ilimi muna yin fumma amanu fumma kafaru ne قال أبو عبد الله أحمد بن حنبل أيضا أنا أطلب العلم إلى أن أدخل القبر أحمد بن حنبل ka duba fa irin kasar goma malami irin shi jama'a yace ni ina neman ilimi ne har na shiga kabari har na shiga kabari ina neman ilimi mu ko yanzu sai mutum ya ga yayi graduating ya yaye kanshi ya zama babu ruwan shi da neman ilimi baya tambaya baya zama a majalisin karatu to da a ce idan yayi haka yayi rida daga dalibtan ilimi kuta da sauki amma ba zai ci gaba da magana akan ilimi ina lamunce mana jama'a mafi yawan mutane haka suke rayuwa sun gamsu da iya abin da suka sani ko suka dan samu kuma suna ganin wannan ya ba su authority na su yi magana babu thubuti hujjati sahibil hadisi babun da ke bayani akan tabbatar karfin hujjan mai hadisi malamin hadisi malam yace qala al-a'mash bayni wa bayna ashabi muhammadin sallallahu alaihi wasallam sitrun arfa'uhu wa anzuru ilaihim tsakanina da tsakanin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akwai wani labule da nake budewa sai na gansu isnadi yake magana da na bi isnadi sai in ji ga ni ga sahabbai suna faɗa cewa annabi ya ce kaza annabi sallallahu alaihi wasallam ya aikata kaza annabi ya ce mu yi kaza annabi ya ga muna kaza sallallahu alaihi wasallam ya ce mu yi kaza ya ce mu bar kaza da haka wannan karfin hujjan malaman hadisi kawai suke da shi malaman hadisi ne kawai suke da karfin hujja duk abin da za su faɗa ko duk abin da za su ce ka aikata za su ce maka saboda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ne yayi saboda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ne yace ayi saboda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ga ana yi bai hana ba duk wani malami a wani fage sai dai shi ya kokarin ya kokarin ya justify maka abin a bisa shi ya yarda da abin ba a bisa cewa annabin da Allah ya aiko ne yayi abin ba ko mun gane malamin fiqhu wanda yake fiqhu tsura ko malamin wani abu ilimi daban wanda yake babu istina ba istinadin shi zuwa ga Annabi sallallahu alaihi wasallam abinda duk zai ga maka to so yake shi ya gamsar da kai cewa abin haka yake ko wani wanda ya gamsu da shi haka yake gani وقال المزني سمعت الشافعي يقول من تعلم القرآن قرآن عظمت قيمته ومن نظر في الفقه نبل مقداره ومن كتب الحديث قويت حجته المزني يكي تشوى ناجم لممو محمد ابن إدريس الشافعي رحمة الله عليه ينا تشوى من تعلم القرآن wanda duk ya koyi alqur'ani ya iya shi azumat qimatuhu zaka ga darajar shi ta daga saboda qur'ani littafi ne mai daraja yana daga darajar duk wanda ya iya shi duk wanda aka ce yanzu malami ne na qur'ani mahaddaci ne masani ya san tafsirin alqur'ani zaka mutane suna girmama shi baka isa ka wulakanta shi ba komai iya shegenka saboda kimar wannan littafi na Allah wa man nazara fil fiqh wanda diye nazari cikin fiqhu nabula miqdaruhu zai samu matsayi shine zai alƙalanci shine zai limanci shine zai fatawa shine zai shari'a kaga duk waɗannan mukamai ne sai wanda ya san fiqhu yake samun su wa man kataba al haditha qawiyat hujjatu wanda ko yake ya san hadisi to shi kuma akwai hujja tattaunawar da aka ta faru tsakanin Ashekul Albani Muhammad Nasiruddin da Malam Abdul Musul Abbad ne ko Abbad akan matsalar azumin Asabar sai dai faɗi wannan magana yace fa hujja fa ba yadda aka iya da mutanen nan in dai hujja ce malamin hadisi zai kafa maka hujja wanda sai dai kai wani tawilin in ya kafa ta to ta kafa kawai kenan musamman dai ka san mutuncin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ba za ka iya ja da ita ba sai dai kai ka ce to wallahi mu dai sai mun yi yanda ya maulidi suke yi malamin hadisi kawai masu hujja ba za su iya da shi ba ko a fiqhu ne a tauhidi ne a tarihi ne a larabci ne a ko menene malamin hadisi zai kafa maka hujja bai da ka iya da shi wannan wannan magana aro ta gun shafi daga ta hanyoyi da dama akwai shi kanshi khatibu ya fita ita a cikin al-faqih wal mutafaqqih haka haka abin nan al-baihaqi a cikin al-madkhalu ila sunan da kuma ibnu abdul barri a cikin jami'u bayan al-ilmi wa fadlihi dukkan sun fitar da shi daga al-imamu ash-shafi'i haka ainihin al-imamu al-hafiz az-zahabi a cikin siru a'lami an-nubala a cikin tarihin shi malam ash-shafi'i din وقال أبو عروبة الحراني الفقيه إذا لم يكن صاحب حديث يكون أعرج أبو عروبة الحراني الحسين ابن محمد كان الجزري الحراني wanda ya rasu shekara ta ɗari uku da goma sha takwas malami ne babba na ilimin fiƙihu da hadisi yake cewa alfaqihu malamin fiƙihu idan lam yakun sahiba hadisin in ba shi da hadisi ya kunu a araj za a gan shi gurgu ne kafa shi ɗaya ne zai faɗi maganar ba zai iya kare ta ba shi ko malamin fiqh wanda ya san hadisi zai faɗin magana kuma sai ya kare ta na kaga maliku al-imam malik rahimahullah har yau ba a daina yayin fiqhun shi ba saboda fiqh ne wanda yake jona da hadisi ko mun gane duk fiqhun da yake kawowa hadisi ne da asa shi zaka ga fiqhun hanafiya bai da wannan kwarjinin saboda fiqh ne tsura bai kai kwarjinin fiqhun malikiya ba saboda fiqhun malikiya an gina shi ne akan hadisai ina fata mun gane wannan akan hadisai ma maliki gina shi daga baya ne wasu wanda suke cewa su malikiya ne suka samu matsaloli suke yin abubuwa irin yadda kaga ana yin su dinnan amma malikiya mazhabi ne wanda yake ginanne akan fiqhu mai karfi da usulul fiqhi mai karfi saboda akan hadisi yake gina shi to haka duk malamin da zaka ga yana magana yana fiqhu ne da hadisi kamar yadda kwatanta da zu a shekul albani nasiruddin me yasa a zamanin nan ya gagarin masoya da makiya da suka rasa da zasu yi da shi in ma kana san shi in ma baka san shi dole dai ka kyale shi saboda yana da fiqhu da hadisi Allah ya ba shi baiwa a cikin wannan mashru'in da yayi na taqribus sunna baina dai sunna baina dai umma ya ba da muhimmanci wajen kusanto da hadisai zuwa ga mutane da fitar da fiqhu daga cikin su bayan an inganta su bayan an yi taqiqin su a fitar da fiqhun su to duk fiqhun da za a fitar a kasan hadisi ko da ba a saba jin shi ba ya sa inkarin shi ba sai dai a ce ba a saba ji ba ji ba irin rigimar da aka yi da ibnu qayyim akan mas'alar saki uku din nan an yi an yi rigima ba ya kankanuwa ba akan haka ma ya rasa rayuwar shi amma ba iya kada shi ba duk da an tare gaba ki dai an ce ba a yarda da abin da yake akai ba amma tunda shugaban halitta ya yarda da abin da yake akai shikenan tunda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya yarda to shikenan ko kowa bai yarda ba kowa shi ya jiyo wa kanshi وصف الراغب في الحديث والزاهد فيه siffar mutumin da ke kwaɗayin hadisi wazzahid da kuma wanda ke gujewa wanda yake nesanta hadisi sai bambancin siffofinsu qala abubakar al-hudli qala li az-zuhri ya hudli ayujibuka al-hadithu qult qala qultu na'am qala ama innahu yujibu dhukura ar-rijali wa yakrahuhu mu'annithuhum yace malami na zuhuli yace malami na az-zuhri yace kai dan dan garin zuhulawa dan kabila zuhulawa hadisi yana burge ka kana san ilimin hadisi qala qultu na'am nace akarmaka Allah ina so mana qala sai yace amma innahu yu'jibu zukurar rijali dama masu san hadisi wanda yake burge su sune maza na gaske maza mazaje wa yukrihuhu mu'annithuhum sai kuma yan daudin cikin maza sune ba su san hadisi saboda hadisi yana bukatan lokaci da jiddi da kokari da kwazo wani malami yake gaya mana da dadewa ya ce idan kana son fa kai ilimin hadisi sai kai kaman baka son kanka kuma wallahi ni da ban gane magana ba sai daga baya bayan nan yace in kana so kai ilimin hadisi yace sai kai kaman baka son kanka sai ka haƙura da bacci ka haƙura da kuɗi ka haƙura da abokai ka haƙura da zaman majalisa ka haƙura da duk wani abu da ake yayi ka zama kamar dole sai an wayi gari da iyalanka da abokanka da ƴaƴanka da danginka suna ganin kamar wani fa bai da hankali isashe fa bai san duniya ba bai neman ana ta neman duniya shi yana ta hauka akwai malamin da matar shi ta taɓa ƙona gaba ɗaya labirarin shi to cinna ma labirarin mutaccin baka ba zai hankali ba shi kan shi zuhuri din nan mata shi cewa take wallahi na fi so a ce ka auro mata guda uku mu zama hudu akan tarin littafan nan ya fi mun zaman lafiya so na san dai wancan za a raba kwana ko zan ganka bayan duka kwana uku kuma kamancin sa to in dai da gaske mutum yake so ya ilimin hadisi har ya zama ya san ilimin hadisi da za a ce ya san shi akalla ya zama muhaddisi ko to yana bukatan sai ya sai yayi kamar baya san kanshi amma irin wannan ashirin tsayin da ake to sai dai a zama ustazai masu fatawa da musu da rigingimu a ta yin posting a facebook a ta yin dariƙa barazana ana cika musu ido da makamantansu amma asalin lubbul ilm to yana buƙatan fiye da haka wannan ma yana cikin aljami da akhlaqir rawi na shi khatibu da hilatul awliya ta abu nu'aymin da littafin al-ulu wan nuzul na ibn al-qaisarani haka ibnu hibbana a cikin kitabul majruhina min al-muhaddithina ya ruwaito wannan magana shi ma dukkaninsu daga shi a zuhuri din wa an sa'adin wa an sa'idin al-hudhli na'am wa an sa'idin al-khassaf qala an az-zuhri qala la yatlubu al-haditha min ar-rijali illa zukuranuha babu mai neman ilimin hadisi cikin mazaje sai mazaje na gaske wala yazhadu fihi illa inasuha babu wanda yake gudun hadisi sai dan daudu cikin mazaje wanda zai ce ma kai ilimin hadisi wallahi akwai matsala fa to wannan ba ba namijin gaske bane ka san kuwa ilimin boko akwai irin wannan karatukan ko da zaka ga akwai masu jin tsoron su da an ce kai mathematics wallahi ka ka ba a hankali ko ko chemistry ko da physics yawa ko su digiri da haka zaka ga mutane suna jin tsoron su sosai sai babu mai iya tunkara su sai wanda yake ya ya ga musu na san da muna undergraduate akwai department da zaka kwata kwata babu mata zaka guga mace kwaya ɗaya ce ko kwaya biyu irin su QS haka da da architecture da mata ba sa yi saboda ba karatun mata bane to a cikin maza ma sai mutum ya shirya dan kwana yake ana ana drawing misali ana abin nan da sauransu to akwai irin wannan karatun zaka ga wanda a cikin maza ma sai sai namijin gaske yake haka a cikin sana'o'i da ayyuka ko akwai aikin da ba na rago bane ba na malalaci bane to ilimin hadisi yana da wannan siffa وأنشد أبو الفضل الألباس ابن محمد الخراساني رحلت أطلب أصل العلم مجتهدا رحلت أطلب أصل العلم مجتهدا وزينة المرء في الدنيا الأحاديث لا يطلب العلم إلا نازل ذكر بازل ذكر وليس يبغضه إلا المخانيف لا تعجبن بمال سوف تتركه فإنما هذه الدنيا مواريث ya ce rahaltu na yi tafiya na yi yawo a tsurubu asalal ilmi ina neman tushen ilimi mujtahidan ina mai ijtihadi wa zinatul mar'i abinda zai mutum kwalliya fi duniya a wannan duniya al ahadith hadisai sune ilimi da zasu maka kwalliya la yatlubu al ilma illa bazilun zakarun babu mai neman ilimi sai bazil sai cikakke zakarun wanda yake namiji cikakken namiji walaisa yubghiduhu babu mai kin hadisi wanda zaka ga yana kyama hadisi yana jin tsoron ilimin hadisi yana hana mutane zuwa koyon hadisi illa al-makhanifu sai ɗan daudu mata maza la ta'jabanna bimalin karka dinga kokarin kuɗi da dukiya su dinga burge ka saufa tatrukuhu dukiyar da zaka bari fa inna ma hadhihi dunya mawaris wannan duniya da ka ganta gaji in gada ne wane ya tara ya bari wane ya gada wane ma ya gada wane ma ya gada haka Allah ya tsara duniya wasu alamun da arda kifata ahya'an wa amwata ranan nayi magana akan alakar malamai da talauci wani yake min tambaya cewa wai kamar ina promoting talauci nace ba haka bane abu ne da muka karanta muka gani malamai suka bada labari kuma hakika ce da waki a cikin atazkatu sami ibnu sa'adin likinani yayi maganganu akan haka zamu zo kan karatun wata nan insha Allah cewa malamai waɗanda suke da gasken malanta suke yi to ko dai ya zama Allah yana cire musu sha'awar dukiya da ka ba sa ba da muhimmanci wajen yin kasuwanci da neman kuɗi don tara abin duniya ko dai ya zama haka kuma shagaltuwarsu da ilimi ta hana su tara abin duniya kuma wannan waƙi ne hatta malaman boko da ba sa tara abin duniya din da kaga farfesa za ga shi talaka ne a dadi sai yanzu ne da duniya ta zo wa mutane da kul ta kowace fuska ko kuma san abin duniya ya daɗu kai hatta yanzu din sai fa in mutum ya fita daga jami'a ya samu wani mukami ko a cikin jami'a ya rike wani mukami wanda zai iya samun kuɗi tunda ana yin sata ana samun alfarma ana samun kwangila sannan ya samu kuɗi amma asalin abin da ake bashi ba zai samu kuɗi ba sai dai ci abinci ya sa tabarau irin na likita ya ta barazana wani ba za ka ga waya shi ma mutu wuce dubu biyar ba wallahi ba haka bane to haka malaman malaman boko haka malaman addini wane ne ya san wani alaran ko malamin allo mai wadata ba za ka san shi ba saboda kullum yana zo yana koya mutane alkur'ani yana haddatar da su yana nuna musu yadda za su iya karatun alkur'ani su kuma suna can suna neman duniya a haka zai kare rayuwar shi ba zai arziki ba in ma har yayi arziki sai dai kaga ko daga baya wani budi na Allah ko wani dalili ko wani abin da ba shi ke cewa dare ɗaya Allah kan yi bature ya shiga wata siyasa a bashi wani kwamishina ko kansila kawai shi ma ya samu wasu yan kuɗi amma dai ordinarily bai bi hanya neman kuɗi ba to balantan ko malaman hadisi da muke cewa suna cin rayuwarsu gaba ɗaya a cikin karatu duk in ka bi tarihin zaka ga haka suke talakawa ne ɗan kaɗan ne suke da arziki imam ahmad ibn hanbal nan talaka ne imamun ne fil faqari kama huwa imamun fis sunna haka imamul bukhari haka bukhari ya taba kasa zuwa makaranta fa aka ga kwana biyu ba a ganshi ba dalibai suka je masaukin shi sai aka tare yana zaune daga shi sai dan kamfai ashe kayan shi da yake sakawa ne suka lalace shine ya zauna yana kokarin ya sake saka su rigar shi da yake amfani da ita kwaya daya so da haka talauci ga malamai default ne in baka san talauci kaka shiga harkar malanta sai ka je ka shiga harkar duniyar ka shi ne shi ɗaliban yake cewa to amma kuma annabi yana addu'a yana cewa Allah ya raba shi talauci nace kwarai kuwa kuma shi ma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam addu'a da yayi kasan dai Allah ya karba amma kuma Aisha take cewa ana yin wata a sake yin wata a sake yin wata ba a abinci ba ya nuna fita daga talaucin da annabi yake nufi ba irin yadda mu muke tunani bane don yana cewa Allahumma ja'al rizqa ali Muhammadin kifafan abin da yake nufi kenan kar abin da zaka ce ga gare ka ko sirrin da zaka saka amma wai ka ce ka tara kuɗi kama ka zama attajiri dan birni kuma lokaci guda ka tara ilimi Allah zai iya maka haka amma dai ba shine asalin sunnar da aka saba gani ba shine kawai ne abin da nake nufi sai mutum ya zaɓi wanda ya fi mishi in ka fi son ka tara koyi za ka iya ka tafi neman kuɗin ko ba za ka tara su ba ba za ka tara su ba amma ilimi inda ka tafi neman shi da gaske taɓa za ka samu amma kuɗi mutum da suka zauna a kasuwa shekara talatin baya da suka wuce ba su samu ba kuma ka samun kana nan wata rana kawai ka ji baka da su an daina yayinka ko arziki ya wuce irin naka ko Allah ya kwace kuɗin ko makamantansu to da haka mutum yana iya zaɓen abin da ya gafa mishi ne ba wai ana promoting cewa talauci wani abu ne na alfahari ba ana faɗan waƙi'in yadda al'amari yake ne don mutum ya sani in ka ce za ka shiga wannan harka to ka san fa ka shige ta ne fa ga yadda take bari mana misali da wani karatu na boko da yake ba galibin yara sha'awa medicine galibin yaran mu da kace me za ki karanta medicine har a dinga ce mata dakta dakta dakta ga sunan da a cikin azin SS2 ko duk za su dinga maka iya cewa za su taimaki al'umma ne ƙarya suke wala ƙarya suke suna tsammanin kuɗi za su samu amma ni wallahi na san likita sun fi dozin wanda suke nadama mai kai su wannan aikin saboda daga baya sai su gane ashe ba kuɗi ake samu a wurin ba hidima ce ta dan adam zaka je kai ta yi kuma da kai da iyalanka da duk makusantanka sai kun yi sacrificing gaba ɗaya wajen daɗin rayuwar ku inda zaka yi aikin yadda ya kamata sai in zaka dinga yin da aiki a Najeriya nan ka dinga abin da kaga dama wannan kuma kai da Allah amma inda zaka saki jiki kai aikin likita yadda ya kamata kai to fa ka zama bawa mutane gara ma ka sa kyakkyawan niyya ka samu lada a wurin Allah kuma kuɗin da za a baka ba wani abu zai ishe ka ba ba zai mai da kai attajiri ba kuni ne na albashi wanda za ka dinga cin bashi kana shiga cooperative kana zuwa banki su baka bashi ka sai mota su baka bashi ka gina gida guda nawa suke samu su gina gida ma a cikin likitoci galibin su a gidajen gwamnati suke rayuwa da sauransu to haka ilimi ne mai daraja da kima a cikin ulumul duniya yana daga cikin ilimi mafi daraja amma kaga inda daga sai za ka yi shi ba za ka samu kuɗi ba wallahi ba za ka samu kuɗi ba kuma wallahi haka ta kasashen wajen ka je haka za ka gani na ga mutane da dama manyan masana a fannoni mabambanta wanda suke cinye rayuwarsu akan ilimi za ka gansu suna cikin wannan talaucin shi sa na fi gamsuwa da cewa cinye lokacinka da za ka yi harkar ilimi yana ɗauke hankalinka daga neman kuɗi kamar yadda neman kuɗi in ka cinye lokacinka a wajen shi zai ɗauke hankalinka daga ilimi ba haka ba ne duk wanda ke cikin ustazai idan ya fara samun kuɗi ya yake zama sai ga ya fita daga cikin ustadai in an yi sa'a ne ba wandan shi yadda yake dinnan a da kasuwa a dinga ce mishi ustaz amma da harka ilimi dole ya bata to haka abun yake dabi'a ce yace la ta'jabanna bimalin sawfa tatrukuhu fa inna ma hadhihi ad-dunya mawarithu babu istidlali ala ahli sunnati bi hubbihim ashab al-hadith babu da ke bayani akan yadda ake gane mutum na kirki ne ahli sunna ne a ga yana son malaman hadisi قال جعفر بن محمد بن الحسن القاضي سمعت قتيبة ابن سعيد يقول إذا رأيت الرجل يحب أهل الحديث مثل يحيى بن سعيد القطان وعبد الرحمن بن مهدي وأحمد بن حنبل وإسحاق بن راوية وذكر قوما آخرين فإنه على السنة ومن خالف هذا فعلم أنه مبتدع yace idan kaga mutum yana kaunan malaman hadisi sai lissafa wasu jibalu wasu a'lam na hadisi a zamanin su ya haya dan Sa'idul Qattan Abdurrahman dan Mahdi Malam Ahmad dan Hanbali Malam Isaka dan Rawiya wa zakara qauman akharina ya ambaci wasu ire-iren waɗannan wanda aka san su a matsayin malaman sunna fa innahu ala sunna in kaga mutum yana kaunar su to ala sunna ne wa man khalafa wanda kaga ya saba wa haka bai kaunar malaman hadisi duk sanda aka mace wani malamin hadisi sai yayi ashar sai yayi tsinuwa sai ya kawo shubha sai yayi sharri sai yayi tsaki sai ya kokarin ya cire alfarma da mutuncin wannan malamin a idan mutane to babu shakka wannan dan bid'a ne wanda za a ambaci bukhari kaji ya soke shi ko ya ce kaza sun tara hadisan bola ko kaji ya ce bai san imamu tirmidhi ko ya aibata ibnu hajarin ko zahabi ko ibnu taimiya yana aibata malamai waɗanda aka san su akan ilimin sunna to wannan alama ce babba daga cikin alama gane dan bid'a وأنشد أحمد بن كامل لأبي جعفر الخواس ذهبت دولة أصحاب البدع ووها حبلهم ثم انقطع وتداعى بانصراف جمعهم حزب إبليس الذي قد كان جمع هل لهم يا قوم في بدعتهم من فقيه أو إمام يتبع مثل سفيان أخي ثور الذي علم الناس دقيقات الورع أو سليمان أخي التيم الذي ترك النوم لهول المطلع مطلع أو فتى الإسلام أعني أحمد ذاك لو قارأه القراء قرأ لم يخف صوته صوتهم إذ خوفوا لا ولا سيفهم حين لمع yace zahaba daulatu asabil bid'i zamanin cin kasuwar yan bid'a ya wuce yan bid'a sun samu matsala kasuwar su ta burkice wawaha habluhum igiyar su ta yi rauni sun bankata kuma ta matsinki wata da'a ta yi watsa watsa bin sirafi jam'ihim wato yayin da taron su ya watsi hizbu iblis taron jam'iyyar iblis iblis party allazi kana jama'a wanda iblis ya hada yan bid'a هل لهم يا قوم في بدعتهم من فقيه أو إمام يتبع يا الأمة النبي صلى الله عليه وسلم شن كان جن أتكين تارين أم بدعة أكون فقيه كون الإمام أبن كوي بابو مثل سفيان كمان سفيان أخي ثور أي تن بنو ثور الثوري كنا الذي علم الناس دقيقات الورع وان يكوى متاني تنصر تاكا تنصر aw Sulaiman akhitim ko Sulaiman taimi alladhi taraka an-nawma wanda baya bacci li haulil muttala saboda tsoron tashin alkiyama yana da yawan sallar dare aw fatal islami a'ani ahmada ko jarumin matashin nan da ya kare musulunci ina nufin Ahmad din nan dan hambali kenan zaka wannan wanda law qara'ahul qurra'u qara wanda da alarmomi za su gwada da shi da ya kada su wato ba hadisin kada ya iya ba lam ya khaf sautahum bai ji tsoron bulalarsu ba ta sarakuna id khawwafu sanda suka tsorata shi akan halkul qur'ani kenan ko la bai ji tsoro ba wala saifahum bai ji tsoron takobin su ba hina lama sada takobin yake walwali yake ake so a sare mai kai babu lisidlali alal mubtadi'a bi bughdi al hadith wa ahlihi babun da ke bayani akan yadda ake gane yan bid'a saboda kin hadisi da kin malaman hadisi an baqiyata qala qala lil auza'i ya aba muhammadin ma taqulu ma taqulu fi qaumin yabghuduna haditha nabiyihim yace alga ta malam baqiyatu yace auza'i yace muni me zaka ce game da wasu mutane wanda suke kyamar hadisin annabinsu a ce annabi ya ce ka dinga kyamar hadisi yace qultu qaumu su'in nace mutanen banza ne waɗannan marasa arziki ne kala ليس من صاحب بدعة تحدثه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بخلاف بدعته بحديث إلا أبغض الحديث yace babu wani dan bid'a kowane nau'i ne shin sufiya ne ko shi'a ne ko mu'tazila ko qadariya ko jabariya ko waɗanne iri ne da zaka bashi hadisi da ya saba wa bid'a shi sai ya kyamaci wannan hadisin kullun da kyau duk wasu yan bid'a suna da wasu rukunan hadisai da ba sa so suna kin wasu nau'i na hadisai waɗanda hadisan nan su ne antidote ga bid'arsu wa an ahmad ibn sinan al-qattan laysa laysa fi dunya mubtadi'un illa wa huwa yabghudu ahl al-hadith yace babu wani dan bid'a a duniyan nan sai ya zama yana kin malaman hadisi an haɗu gaba ɗaya yan bid'a sun yi ijma'i akan kin malaman hadisi fa idza ibtada ar-rajulu duk sanda mutum ya kirkiro wata bid'a nuzi'a halawatul hadisi min qalbihi sai a fizgi sai a cire daɗin hadisi a zuciyarsa bid'a ba ta iya maka daɗi ka ci gaba da yinta sai an cire maka san hadisi a zuciyarka wannan sai mun kiyaye sosai jama'a hatta mutane suke cewa su ahlus sunna ne in yana da wata nau'i ta bid'a da yake so sai kaga bai san hadisin da ke hana wannan bid'a yana so ya dan dinga yin wani abu wanda ba daidai ba a wurin yana da san zuciyar shi to zaka ga bai san hadisan da suke magana akan wannan sai ya zama hadisai duka sai ka rungume su gabaki daya in kai ne kake yin abin da ya saba wa hadisi da zaran kaga hadisin kawai bari ka zauna lafiya karka ce a wannan bari ka mai tawili wannan bari ka san da zaka yi da shi kai ma ba za ka iya wato ta wanzuwa a cikin ahlus sunna ba sai in ka bi hadisai gabaki daya wa qala abu nasr ibn sallam al-faqih laysa shay'un asqala ala ahli al-ilhad wala abghada ilayhim min sama'i al-hadith wa riwayati bi isnadihi al'imamu abu nasirin ibn sallamin al-bukhari mutumin garin su bukhari ne wannan alharawi ya rawaito wannan magana a cikin zammul kalam har ila ya ce babu abin da yake da nauyi ga masu karkata kamar babu abin da ke musu nauyi suke jin haushin shi kamar su ji hadisi su ji hadisi ana sauraren shi ana karantar da shi wannan yana taya musu da hankali su ji ana haddasa na fulanun kala akhbar na fulanun an fulanin suna jin haushin wannan da haka zaka ga duk yan bid'a suna jin haushin manya manyan masana hadisai a cikin a cikin sahabbai suna jin haushin su Abu Huraira su Ibnu Umar su Aisha a cikin tabi'ai suna jin haushin su Zuhri suna jin haushin su A'mash suna jin haushin su Maliku suna jin haushin su Imam Bukhari suna jin haushin su Nasiruddin Al-Albani suna jin haushin su Ibn Taymiyyah su Zahabi duk waɗannan malaman hadisin zaka ga yan bid'a suna kin su ba sa son su saboda su kuma aikin su kullun fito da ilimin sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fili da mutane su ganta wa qala abu isma'ila muhammad ibn isma'ila at-tirmidhi kuntu ana wa ahmad ibn al-husayn ibn al-hasan at-tirmidhi inda abi abdullah ahmad ibn hanbal yace da ni da abu al-hasan sorry ahmad ibn al-hasan at-tirmidhi mun kasance a gun malam ahmad dan hanbali fa qala lahu ahmad ibn al-hasan sai ya ce da shi ya aba abdullah Allah shi gafarta malam zakaru libn abi qutaila bi makkata ashab hadith an ambata an ambaci malaman hadisi a gaban wani mutum mai suna ibn abi qutaila a garin makka fa qala sai yake ta'aliki yana cewa ashabul hadisi qaumu su'in ai malaman hadisi mutanen banza ne فقال أبو عبد الله وهو ينفض ثوبه سي أبو عبد الله يتاشي فقام يتاشي ينا كركد ريغشي فقال زنديق زنديق زنديق ودخل بيته yace wannan zindiki ne wannan ai zindiki ne wannan ai zindiki ne ya faɗi wannan magana har kafa uku sannan sai ya shiga gidansa wannan riwaya al-hakim ya fita da ita a cikin ma'rifatu ulumul hadith da al-harwi al-harawi a cikin zammul kalam da abu ya ala ibn abi ya ala a cikin bakatu alhanabila da ibn aljawzi a cikin manaqibul imam ahmad ibn hanbal sai dai isnadin da ya tafi zuwa ga amr dan hanbali game da wannan riwaya isnadi ne mai rauni kwarai wanda ba zai ba dama a danganta wannan magana zuwa gare shi ba domin wancan mutum mai suna abul husayn muhammad ibn ahmad alhanzali shine ke riwaya daga shi wannan abu isma'ila muhammad ibn isma'ila tirmidhi to wannan malami malaman hadisi sun yi sun yi fatali da da shi ba sa ba sa karɓar riwayarsa suna suna suna ƙin riwayarsa babu man jama'a baina madhil ashabil hadith wa dhammi ahli ar-ra'yi wal kalam al-khabith wannan baina ne babun da ke bayani akan wanda ya hada maganganu guda biyu ya yabi malaman hadisi kuma ya aibata malaman ilmul kalam عن ابن أبي عن ابن أبجرة قال قال لي الشعبي ما حدثوك عن أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم فخذه شد أبن مالمي يقيا مكا يتشد صحابين يكاو مكا إسنادي توك كربا وما قالوا برأيهم أبن مالمي كي فتاد رأيين شد أغنينا فبل عليه كي فتاري أكنش سيدين كما يدات رأيين كام سيكا بيشا مطين رأي با مطين الديني با وعن عبد الله بن أحمد بن شبوية قال سمعت أبي يقول من أراد علم القبر فعليه بالأثر wanda yake san ilimin tsira a kabari to ya bi hadisi wa man arada ilmal khubzi fa alaihi bir ra'ayi wanda yake san ilimin ya ci waina ya samu abinci to ya bi ra'ayi wa qala abu raja'in samitu yunus ibn sulaiman as-sikdi wa kana sikatan qala nadartu fil amri yace na tsaya na kula kwarai fa idha huwa alhadith war ra'ayi sai naga bambancin ilimi kala biyu ne akwai ilimin hadisi akwai ilimin kuma a gani na fawajadtu fil hadisi zikran rabbi ta'ala wa rububiyyatihi wa jalalihi wa azamatihi wa zikril arshi wa sifatil jannati wan nasi wa zikrin nabiyyin wal mursalina wal halali wal harami wal hafi ala silatil arhami wa jama'il khairi fihi da ce naga ilimin hadisi a ciki akwai ambatan Allah da ambatan ubangijintakar Allah da girman Allah da darajar Allah da al'arshin Allah da siffar aljanna da bayanin annabawa da manzanni da halas da haram da kwadaitarwa akan sadar da zumunci da dukkanin alkhairi wannan zartu fi ra'ayi da na koma na kalli ilimin yan a gani na fa idza fihi al-makru wal ghadru wal hiyal sai naga makirci ne da babakere da da da da dabaru wa qati'atur rahmi arhami da yanke zumunta wa jama'ishar wa jama'ishar fihi da kuma dukkanin sharri yana cikin ilimin da babu babu hadisi a cikin shi wa qala abu bakr ahmad ibn abdurrahman an-nasafi al-muqri yaqulu kana mashayikhuna yusammuna ababakar ibn isma'ila aba samud akwai mutum mai suna abubakar ibn isma'il yace malaman suna ce mashi uban samudawa li'annahu kana min ashabil hadith da yana zuwa makarantar hadisi fasara min ashabin ra'ayi sai ya koma ya bi ra'ayi ya daina bin hadisin ya qulu Allah ta'ala sai suka istinbati cewa Allah yana cewa wa amma samuda fa hadainahum fastahabbul ama ala huda samudawa mun shirye shi su sai suka zabi bata akan shiriya to shi ma haka yake kenan Allah ya sashi a cikin harkar hadisi sai ya gudu ya koma harkar banza ya koma harkar shirme an shada abduhu عبدة بن زياد الأصبهاني يكتشوا دين النبي محمد أخبار نعم المطية للفتى آثار لا تخد أن عن الحديث وأهله فالرأي ليل والحديث نهار ولربما غرت الفتى سبل الهدى والشمس بازغة لها أنوار yace dinin nabi Muhammad addinin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama akhbaru hadisai ne na'imal matiyatu ma dalla da hadisai su zama sune abin hawan mutum lil fata al asaru hadisai su zama sune wato abin hawan mutum la tukhda anna anil hadisi wa ahli kar ka bari a yaudare ka arba ka da hadisi arba ka da masu hadisi far ra'yu laylu shi ra'ayi a gani na duhun dare ne wal hadithu naharu shi ku hadisi hasken wuni ne wala rubbama ghalat al fata subul al huda so da dama mutum yakan iya kuskure hanyar shari'a wa shamsu bazigatul laha anwaru amma rana ta fito zai ga hanya in a dare ne zai kuskure hanyar tafiya wannan shine asalin mutumin da yake yayi wannan baitocin da yake ana danganta su ga mutane daban-daban kun tuna mai wannan magana a kwanakin baya ko wa an abdullahi ibn al-hasani al-san al-han al-hasjana al-hasnajani qala kuntu bi misra fara'aytu qadiyan lahum fil masjid al-jami' ina kasan misra naga wani alkali a masallacin su wa ana mimradun ina fama da cuta mimrab shine mutumin da ciwo ya kama shi wanda yake da an ganshi an san bai da lafiya sukan faɗa a akar magana laraba su ce su ce menene sharrun nisa'i as-suwaida'ul mimrad mafi sharrin mata ita ce yan baka mara lafiya wa khairun nisa'i sai su ce rakma'u jasima au hasna'u au baida'u wasima mafi sharrin mata yan baka mara lafiya mafi alherin mata ce yan lukuta mun gane wata ke komai dindin ya ji daidai ko kuma ko kuma baida wasima ko kuma yan fara kyakkyawa larabawa ne suka faɗa baruwa na karin magana ne fasamitul qadi ya kulu sai na ji wannan wannan alƙari yana cewa masakinu ashabul hadith waɗannan malaman hadisi marasa komai talakawa matsiyata la yusin al fiqha ai ba su iya fiqhu ba har yanzu ba haka ake faɗa ba yace fa abautu ilayhi sai na tashi na je inda yake fa qultu na ce ikhtalafa ashabun nabi sallallahu alaihi wasallam fi jarahati rijali wan nisa fa ayu shay'in qala ali ibn abi talib wa ayu shay'in qala zaid ibn thabit wa ayu shay'in qala abdullah ibn mas'ud yace a sabon manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sun yi sabani game da gabobin da ke jikin mata jarahat anan ma'anar su gabobi jaware gaba nawa ne a jikin mace wanda yake al'aura ko wanda ya kamata a rufe da sauransu me magana Ali dan Abu Talib me magana Zaid dan Sabit me fiqhun Abdullah dan Mas'ud akai fa afhama ce sai ya kasa magana ai na silencing din shi kenan ai askat askatahu ya yi sa shi ya shuru ma'ana su malaman hadisi suna da duk wannan ilimin a cikin hadisin su suna da littafin da suke warewa ma musamman don tattara irin wannan fatoyin su abin irin musannab na ibn abi shayba na abdurrazzaq motsa ta imam malik sunan kubra na baihaqi littafi irin sharh sunna na bagawi da zaka samu fatoyi da maganganu na sahabbai da tabi'ai wanda shine asalin fiqhun aiko wa qala abdullahi fa qultu lahu za'amta anna ashabal hadisi la yuhsinuna al-fiqha kai da kake cewa malaman hadisi ba su iya fiqhu ba haka kake cewa wa ana min akhassi ashabil hadith ni kuma ni ne dan mitsitsi addane dan kankane ne a cikin masu hadisi sa'altuka an hadhihi falam tuhsinha na tambaye ka mas'ala ɗaya baka iya ba fa kaifa tunkiru ala qaumin annahum la yuhsinuna shay'an wa anta la tuhsinuhu kai baka san fikihu ba ya za ka ce wasu ba su sani ba kana jahili ya za ka ce malamai ba sa jin tsoron Allah kai baka san tsoron Allah ba ka ce malamai ba su da ilimi a ce ai suwa na ba su iya ba kai ma ba ka da abin da ka iya kai baka iya ba ai sai ka san abu sannan za ka gane waye ya san shi waye bai san shi ba ko ko ba haka ba sai ka san abu za ka gane waye ya san shi waye bai san shi ba mutane sukan zo cikin gari su ta korafi cewa ai wani ya daina yin masters ko PhD wallahi tallahi an ki a bashi ya iya an ki a bashi su malaman da suke a wurin sun ce bai iya ba kai kuma nan kana jahili ka ce ya iya baka san ya akai ba to shine irin wannan ai wallahi wani bai da kuɗi kuma kai ma talaka ne zai ka san mai kuɗi talaka bai gane waye mai kuɗi ko mun gane to haka wannan suka mishi wannan talikin ya ce mishi to ka ce ba su iya ba ashe kai ma baka ma iya ba tunda baka iya ba ya za a yi ka gane wanda bai iya ba ba za ka gane wanda bai iya ba sai in kai ma ka iya to yana ganin bari mu saurara anan lokaci ya gure sosai sai Allah ya kai mu darasi na gaban insha Allah na so mu sake taqiyan inda aka ce wai mun abin da ne to alhamdulillah dai mun samu mu dan sake bi sai zama kamar mun yi muraja'a amma haka din ne da ne al'umma ta kasa tuno tuno abu daga shekaru sun fara jani ko yayi ne oho za mu saurara nan sai Allah ya kai mu darasi na gaba insha Allah subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullah